راجع لصلاة الفاتح إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أدرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اجدري لنا بهذا المعصر والتأتي بنفس تأتي لنا بالزفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينبغي يا داتي لكل شارع ga duk wanda ya shiga fi fannin cikin wani fanni an ya arifa mabadi abu ya san shika-shikan wannan fannin ya san asalin wannan fanni abin da ake cewa fanni wa'yansu ƙa'idodi ne ke tsantattu na wa'yansu sana'a ko na wani aiki to ya zama fanni kenan ga san wannan abu da duk wanda ya shiga wani fanni ya dace ya san shika-shikan wannan fannin ma'ana ya san asalin wannan fannin kuma wato ya san shikashikan wannan fannin na ɗaya haddahu wato iyakar wannan fanni wa haddu hazal fanni haddun wannan fanni ilmu ilimi ne tu'rafu bihi ma'ani kalamin lahi da ake sanin ma'anonin zancen Allah shine ilimin tafsiri ilimi ne da za a san ma'anonin maganar Allah wa ismuhu sunan wannan fanni ilmu tafsiri ilimin tafsiri wa tafsiru abinda ake cewa tafsiri wa tawilu da tawili laisa ala ma'anan wahidin ba ma'anar su ɗaya ba tafsiri da tawili ba ma'anar su ɗaya ba a tafsiru shi tafsiri ma'anarsa ma'anahu abinda ake nufi da tafsiri ma yufassiru kalam Allah tabaraka wa ta'ala abinda ake fassara maganan Allah tabaraka wa ta'ala min jihatil manquli ta jihar karbowa abinda ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda manzon Allah ya fassara abinda Allah ya faɗa masa to wannan shine tafsiri wa tawilu shi ga tawili ma yu'awwidu abinda yake karfafa ihtimal al-kalami bi ma'anan bihi yanda za a dau maganar yadda hankali zai nuna ma'anar fassara wannan magana ga abin da ake nufi da shi yin jihatul aqali ta jiha hankali to wannan shine tawili da abin da hadisi ya fassara da abin da kuma hankali ya fahimta a cikin wannan abin da hadisi ya fassara fassarawan hadisi shine tafsiri hankaltar abin da hankali yayi a ciki wannan kuma shine tawili labudda minan naqali ba makawa a ciro hadisi wanda zai fassara abin da Allah yake nufi a cikin Qur'ani li'annal Qur'ana domin Qur'ani ya kullin Rasul sallallahu alaihi wasallama yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhi kaga ka bayyana wa mutane ka yi wa mutane bayanin ma nuzila ilayhi abin da aka saukar musu ashe dole ne mu ciro hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya bayanin kowace aya da za a faɗa. Saboda Allah ya ce mana bayaninsa. Fali haza, saboda haka ne yi utamadu ake dogara fi tafsir a cikin fassara Qur'ani ma fassara bihin Rasulu sallallahu alaihi wa sallam abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara wannan aya. Wa idza lam yujad to idan ba mu samu hadisin da ya fassara mana wannan aya ba نقل معناه مسامحة حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما من الله صلى الله عليه وسلم في فيقبل التفسير وسنن في أكرب تفسر بالمعقول لعبد حنكلي فهمت في أكرب حنكلي كما لأن الله تبارك وتعالى جمع الله تبارك وتعالى يقول لنا سوى قرآنا عربيا wannan Qur'ani ne balarabe la'alla kun taƙi ko ko ka hankalta to tunda Allah ya ce mana balarabe ne larabci ne kuma larabci yare ne kuma Allah ya ce mana la'alla kun taki nuna ko kwa hankalta to ashe kaga tunda yare ne za a iya yare kenan kuma tunda Allah ya ce mana dan mu hankalta ashe za mu iya shigar da hankalin mu cikin magana Allah kenan ba mu yi laifi ba idan ba mu samu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to shi kenan tunda yare ne sai mu ce to a larabci in aka faɗi kaza ne ake nufi kenan kuma a hankali sai mu hankalci mai hankali yake nufi da wannan aya kenan هذه الآية wannan aya da Allah yake cewa Qur'anin Arabiyyan Qur'ani Balarabe ko mu ma hankalta wannan aya a tattuna ta bamu annaka akala mu hankalci Qur'ani hatta na fama har mu fahimci ma'ana kalamin Allah tabaraka wa ta'ala ma'anar maganan Allah tabaraka wa ta'ala ila aliyun karramallahu wajahu an tambayi sai ina ali Allah ya girmama fuskansa hal inda kun kitabun kuna da wani littafi ne kasa kun biyi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya zaɓe ku da shi alal baitu ku yayin gidan manzon Allah da bai ba kowa ba alala sai sai na ali ce wallahi ba mu da shi illa kitabullahi sai littafin Allah Qur'an nan da yake hannun kowa dai shi yake hannun mu aw fahaman sai dai wata fahimta kuma ci ta cikin Qur'anin odiyahu rajulun muslimin da Allah yake ba wani mutum mutum to wajen fahimtar Qur'ani kuma wani ya wani wannan kuma ba Qur'anin ne dai a hannun kowa amma fahimtarsa kuma wani ya fi wani. Wa ƙala aliyun karamallahu wajahu. Imam Ali Allah ya girmama fuskansa yake. Al-Qur'ani zalulun Qur'ani korarre ne zuwujuhin ma'abocin fuskoki ne da yawa. Haka ba zuwujuwa ku karɓi fuskokinsa ta inda ya zo muku. Kullum man tamassaka duk wanda ya riko bi shay'in da wani abu lahu na Qur'ani duk wanda ya riko da wani abu a hannunsa kullum man ta masaka duk wanda ya riko bishekin da wani abu lahu wajhu yana da fuska min alqur'ani a cikin qur'ani yana da dalili a cikin qur'ani fala yu'taradu alayhi ba a fito na fito da shi ba kai rigima da shi ba idan kai rigima da shi kai rigima da qur'ani kenan inda dai ga dalilin sa ga hujjar sa a cikin qur'ani wa tafsiru tafsiri wa tawil da tawili kilahuma su biyun nan la budda ba makawa an yi asali da a dogara min jihatin naqali ta wajen ciro labarai daga annabi sallallahu alaihi wasallama awil aqali ko hankali wa qarruya an karfo annabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama naha an tafsirul qur'ani ya hana tafsirin qur'ani bi ra'ayi da ra'ayi ma'anar ra'ayi ka ce a gani na to kai a ganin ka kaiwa kuma Allah kai mai surutun nan na waje ko ka tafi wani waje ko kuma haɗa ka da Qur'ani yanzu yanzu. Ko ya ji ko? Wa tafsiru, tafsiri, wa tawilu, da tawili kilahu masu biyun nan labudda ba makawa an yi asali da min jihatin nakali a dogara ta hanyar wato nakali ciro magana awil akali ko ku hankali wa ruya an rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nahaya ana an tafsirin qur'ani da tafsirin qur'ani bin ra'ayi da ra'ayi ka ce a gani na to a ganin ka kaiwa Allah ya faɗi naka kai kuma ka ce a ganin ka ku kaiwa yake nan la budda ashe ba makawa fi tafsirin qur'ani cikin tafsirin qur'ani min ma'rifati kalamil arabi daga sanin maganar larabawa wa ma'rifati al-ahkam da sanin hukunce hukuncen shari'iyyati na shari'a domin wata maganar dole sai ka san wato yaren laraba kamar yadda muka faɗa wani wajen Allah za ka ji ya ce arhamanu alal arshi istawa to in nan ba dan tsafa larabe bane ba zai iya fahimtar me ake nufi ba kamar yadda in ba haushi ya ce ma shawo mun kan akuyan nan kaga in baka sani ba ba za ka faɗa ba ko ka ji ba haushi ya ce ma ai yanzu farashi ya tashi sai ka dinga zaton ko farashin tashi sama yayi ko ka ji ya ce ai yanzu farashi ya sauka kaga ai ba wani waje ya tashi ka kuma ba wani waje ya tashi ya sauka ba to wannan sai wanda ya san wannan yare wato shi ne zai fahimci wannan abin sannan wata magana kuma tana buƙatar ilimin shari'a wa ma'rifatul bayani sai mutum ya san ilmul bayani wal badi'i ilmin bayani da na badi'i wato shine ai wato balaga ma kenan kai mutuka cikin magana ilimi ne da ake sanin hanyar can zance inda zance yake yi kyau a ciki wala budda kuma bayan duk mutum ya san wannan ba makawa min nurin mai tafsiri sai yana da wani haske fi kalbin فلا بد ba makawa min nurin da wani haske fi kalbin mufassir a cikin zuciyar mai tafsiri sai Allah ya sama wani haske shine sai ya samu ilmul ma'rifati sai ya samu tauhidi wato ilmul ma'rifati ta nan zai iya zai dinga gane wannan magana wato magana ce ta mashi'an Allah magana ce ta hakikan ta hakika wannan magana ko magana ce ta shari'a wannan hikima ce wannan kuma shari'a ce to in ba haka ba mutum zai ta takuda abubuwa zai ta takuda abubuwa ko kuwa zai dinga ganin laifin mutane dinga ganin ai laifin su ne kawai ko kuwa zai yi tangarci ya kuma dinga ganin dai abin bai dace ba hadal kitabu wannan qur'ani anzalahu Allah ilaina Allah ne ya saukar mana wannan qur'ani gudan shirya wa nuran da haske laysa ka sahirul kutubi qur'ani ba kamar sauran littafai bane al-mu'allafat wanda wani suka zauna suka rubuta suka yi talibin su laysa qanunan Qur'ani ba wani wato hukunci ba ne dunawiyan na duniya ja kai ke kasashe wanda ba maganar lahira a ciki ba wani littafi bane da aka shirya kawai labaran duniya ke kasashe kawai a ciki walaita kitaban Qur'ani ba littafi bane bibbiyan na likitanci to rabu bil amrad dan wayan ka karanta zaka san cututtuka wal adwiyat ko zaka san magunguna وليس تاريخا قرآن بعد تاريخ من أن تاريخ بشريا تاريخ كان آدم بعد يقول هذا اللي كان آدم الذي لا جاء لا بار آدم تعرف به جزاء سند شيء وكاري أشعل كوال أحداث الأبوب والبيقاض وليس سفرا قرآن بعد تاريخ من فنيا نوان فني يضرب به دعك جن داري بشي معنا بانكو يوم وكوا كو نوان أبن دعك سند شيء لأن هذه الفنون domin duk wannan fannunuka da muka faɗa kullaha dukkanta taqdirul quwwati al-insaniyya karfin dan adam za ta iya yi irin wannan an tu'allima mita za ta iya kera littafi irin wannan amma qur'ani ko ba wani karfin dan adam ko na aljami da zai iya yin ta wa hadha kitabu wannan littafi qur'ani allazi da'a wanda ya zo hudan shari'a wa nuran da haske wara'a hadha kullan ya wuce wa'annan abubuwa da muka faɗa wa jami'an li hadha kullan kuma ya tattare wannan za ka ji maganin a ciki za ka ji tarihin yan adam din a ciki za ka ji fannin a ciki kowane fanni za ka ji a ciki amma ba shi yake nufi ba shi yana nufin ya sanar da mu Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin ya sanar da mu shari'o'in Allah wara'a za kullan wa jami'an kuma qur'ani ya tara li hadha kullan ya tara wayannan duka dasturun qur'ani kundin tsari ne dunawiyun na duniya ya tsara komai na duniya wa ukrawiyun kuma ya tsara komai na lahira منذ نزوله tun wanda Qur'ani ya fara sauka ila akir dahari har zuwa karshen zamani shine tashi jama kullu da yana nan har tashi jama kullu dasturin kowane kundin tsarin wato mulki ya kusu baladan za a ga ya ke wani gari ban da wani gari za a ga na Nijeriya bai keɓanci Nijar ba za a ga na Nijar bai keɓanci Salo ba za a ga na Siriya bai keɓanci Gaza ba na Afirka bai keɓanci na Turawa ba na Turawa bai keɓanci na Jamusawa ba ya kusa balagan au biladan ko garuruwa zamanan ko ba za a ga ya kebanci na zamani ne in wayannan tura sun zo sun tsara wannan za a ga in wayansu tura na baya su za su ai wayancan tsarin zamanin su ne amma yanzu wannan zamani ya wuce sun mai saku sannan za a tsata wannan nasu da yayi a sake wani wa haza qur'ani ko wannan dusturin kundin tsari ne na Allah mustamirrun wanda zai zarce ne da kullum ajiyali da dukkan tsare ku duk wani al'umma da za ta zo ba ta ce wannan littafi ya tsufa ba a canja mana wa'annan hukunce hukunce sai a ga qur'ani kaman wannan zamanin dama yake zance da shi duk wani zamani da za a shiga sai an ga qur'ani yayi daidai da wannan zamanin sai ka baci ma Allah ma da wannan zamanin yake duk wani zamani da za a shiga fi ya ya tsadace da kullum ajiyali da dukkan tsare ku fi kullum buldani kuma sai Qur'ani ya dace da kowane gari kowane gari ba su mu yanzu wannan tsari na Qur'an bai mana ba kowane gari ya tsara shi saboda ubangijin kowane gari ne ubangijin kowace al'umma ne ubangijin da da yanzu ne yayi shi tabaraka wa ta'ala da hadal kitabi da wannan Qur'ani ne da wannan littafi ne kamar saka qablana suka yi riko da shi kafin mu su ne suka yi riko da wannan Qur'ani kafin mu wa humur rasulu sune manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammadu ma sallallahu alaihi wa Qur'an nan da ya riko duk abin da ya faru ya faru wa ashabuhu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Qur'an nan suke riko fa adahum Allah tabaraka wa ta'ala fi Allah ya ba su ma wa adahum abin da ya alƙawarta musu wai ne Allah ya alƙawarta musu ne ga abin da Allah ya alƙawarta musu da mu duk da baki daya wa dallahu allazina amanu Allah ya alƙawari ya alƙawarta wanda suke imani minkun daga cikin ku wani lissali haka suke aiki mai kyau la yastakli banna hum fil ardi wallahi sai Allah ya fassara su akan ƙasa Allah ya alkawari duk wanda ya imani ya aiki mai kyau sai ya zama shugaba a kan ƙasan nan. A kan wannan tauraro na duniya nan sai ya zama shugaba. Fil ardi a kan ƙasa. Kamar ta kalabar lazina min qablihim. Kamar yadda ya sarauta a kan ƙasa wanda suke kafin mu kafin su. Walai makkinan na lahum dinahum kuma sai ya tabbatar musu da addinin nasu ya mamaye duniya gaba ɗaya. Sharaɗin in suka yi imani suka yi aiki mai kyau. Sai ya makkanan musu da wannan addini nasu allazir tazalahu wanda Allah ya yarda musu shine addini wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amnan sai Allah ya canja musu bayan tsoron su da tsoro ake da ba addinin nan ma ba isa abu da shi daga cikin gida ba a cikin ɗaki ma ake sallah ake kuma abu to kuma Allah ya canza tsoro kuma aka iya dan fitowa cikin gari tun kuma iya gaba ta zakiya din ne ana tsoron Rum ana tsoron Farisa ana tsoron su ne su ba hawa na duniya a wannan lokaci har sai da aka dandake su kuma aka yi wannan abu duk da wannan alkawari na Allah sai Allah ya canza musu min ba da taubi bayan tsoron su amnan sun amince to haka duk wanda ya imani ya aiki mai kyau duk inda yake tsoro sai ya zama wajen ne yake tsoron sa yanzu ba shi yake tsoro ba min ba da kaubi bayan tsoron su amnan aminci ya abu dunani za su bauta mini la yi shirku na bi shay'an ba su haɗa komai tare da ni ba wa man kafara wanda ya kafa ce ba da zalika bayan haka fa ulai humul fasiqun wannan sune fasikai kada alƙawarin da Allah ya musu wa kana hakan wani alƙawarin kuma Allah yake cewa ya zama wajibi ne haƙƙi ne a kanmu na sunnu mu'mina mu taimaki mu'minai Allah ya samu muna daga cikin mu'minai wani alƙawari kuma Allah yake cewa wallahi izzatu buwaya dai ta Allah ce girma na Allah ne wadda rasulihi kuma na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina kuma na mu'minai ne su ma mu'mini ya ba mu'mini ma ya shiga cikin wannan girman lamma tamassakatil ummatu yayin da al'ummar musulunci sai riko bil qur'ani da qur'ani wa fallahu lakum sai Allah ya cika musu bi hadhihi al-wuhuda da wayannan alqawarori fara au zalika sai suka ga wannan alqawari na Allah ganin ido fa mala kul bilada sai suka mallaki garuruwa wa qaharu ahlaha suka rijayi ma abota cikin ta a kawa daulatin mafi ƙarfin daula a wannan lokaci bil alam a duniya a wannan lokaci ana zaka a wannan lokacin ar-rumanu rumawa wal da farisawa فهرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبما الله تلك من دعية الغاكي دع وليس عنده باب أوجا فحبما الله وأن اللوكة آلة باب وأن من يمن يمن كامي وأن تنكوكي وأن إبا إبا وأن زلا جن صمد وأن زلا جن رود وأن دبا زلش دبا زلش وأن اللوكة باب وأن آلولي ولا عدد باب وأن يواما وأن اللوكة باب وأن يواما ولا عدد باب وأن خانجي ما na abinci ko na kuɗi ko na abubuwa duk ba su da wannan illa tuwarin sai yan surorin qur'ani ne a hannunsu yan surorin qur'ani nan dai shine makafin shine adadin shine kudadin kuma shine jama'ar kuma shine sanadin min alqur'ani da qur'ani laysa kulluhum ba ba kowane sahabin manzon Allah ne ya fadl qur'ani ya haddace qur'anin da kullahu dukan ba ba kowa ya haddace dukan ba dan wanda suka haddace shi bayan tsarari ne bal bari dai kulluhum duk sahabban manzo Allah ya kafihim ya ishe su an ta kuna inda suwarun ya zama akwai yan yan surori a hannunsu to yan surorin nan na hannunsu za su ta karantawa su ta aiki da shi su yi imani da shi zama suna aiki da shi suwarun min alqur'ani walakin sai dai amalu biha zai aiki da yan wannan surori da yake hannunsa wai ta masaku biha zai riko da ita umaru min al-khattabi idan muka duba sayyidina umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu fataha rubu a duniya shi ya buɗe kashi ɗayan cikin hudun duniya ga baki ɗaya a zamaninsa in ka kasa duniya kashi hudu gudale su gudale su in ka kasa gudale su Allah ya su in ka kasa duniya gida hudu to kashi ɗaya cikin hudun nan shi kenan duk sai na umar ne ya buɗe su rubu a duniya wata gallaba ala jami'in duwali sai na mai rinjaye dukkanin daulolin duniya a wannan lokacin sai da aka rinjaye rumawa aka rinjaye farisawa hatta ka kala Europa zamanin sa sai da musulunci ya shiga kasar turai ya shiga Spain ya shiga kasar turai a wannan lokaci wa a gama bin nasu kullum ya hukunci cikin mutane duka la alamu hisaba sai na umaru a wannan lokacin bai san ma wani lissafi ba bai san ma lissafi ba irin wannan accounting din nan da ake yi da yanzu da wannan duk bai san ma ɗaya daga ciki duk irin waɗannan ba bai san hisabi ba wala handasatan bai san wani ilimin zane na zana garuwa ko akita ko wani ilimin duk ba wannan duk ba san wannan abubuwa ba illa hazal kitab wannan dai qur'anin nan dai shine a hannunsu ba da wani ba wani ilimi suka da shi irin wannan ilimi na mai dimbin yawa ne yanzu ba komai ba wani qur'anin nan ne dai a hannunsu walamma gafalatul ummatu yayin da al'umma ta raukana an hazar kitabu daga wannan littafi tasallata alaihim al-urbiyuna sai Allah ya dora turawa kuma shi kenan a kansu mutanen kasar turai shi kenan da suka hau kansu wa ya juju wa ma juju Allah ya dora kuma tanawa da magonawa da su ne ya juju wa ma juju mutanen gabas ta ƙarshe kuma shi Allah kuma zai dora su a kansu a sharkiyu na mutanen gaba ta ɗaya da suka dan da ke daular musulunci ma gaba ɗaya iraki da aka rusa ta gaba ki ɗaya kuma sai da tasaru kuma suka zo su ga yanzu ma andalus ma da daular musulunci kuma andalus nan ma sai da aka dan da ke ta duk gaba ki ɗaya fa tagallazu alaihim sai suka rinjaye a kansu fa faqadu izzahu sai ga musulmi sun haɗa rasa girman su allazi tasabu wanda da suka surutai su bil qur'an da qur'ani wa ɗariƙun rujui to hanyar da za mu koma ilal izzati zuwa girmanmu wal majidi da girman nan namu dai wato wa ɗariƙun rujui hanyar koma mu ilal izzati zuwa buwayanmu mu zama mun buwayi duniya ga baki sai wal majidi mu zama mun samu girma a duniya huwa tamassuku shine mu riko bi hadal qur'an da wannan qur'ani ولا يمكن التمسك بل هو أي ركوة القرآن بهذا الكتاب دون اللساف لمن لن يعرف تفسيره دون الذي كان تفسير سبع أو معناه كل يسمي عجل بأسكيرا يسمي الله يجي مساء أسكين معناه فهذا وأن كتاب للتاجين أنزل من السماء الله تبارك وتعالى يسوك من شيء دقى سما أنزله الله تبارك وتعالى الله من جمال سوكا سوكا من رجاء سوكا تشي على رسوله أبو سامع جنس عن محمد صلى الله عليه وسلم bashiran annabi Muhammad ya zama mai bishara ga al'umma wa naziran mai gargadi bayyana fi ya bayyana a cikin sa jami'a ma amara bi ibada duk abin da Allah ya horo bayan bayin sa Allah ya faɗa a cikin wannan Qur'ani wa bayyana fi Allah ya bayyana a cikin sa jami'a ma naha an duk abin da ya hana a ciki duk abin da Allah ya horo ya faɗa a ciki duk abin da Allah ya hana a ciki ibada bu bayin sa wa'allamahum Allah ya sanar da bayin sa ma ya idon abin da ya alƙawarta musu abin da ya tanadar musu bihi da shi fil akhirati a lahira min sa'adati duk wani arzikin lahira Allah ya gaya mana in kai abu na kirki ga abu da na sanar da ma wa man lam ya'rif hadha al-kitaba wanda bai san wannan littafi ba kai da alabu kada ka zai san an ya tamassaka bihi yayi riko da shi la budda min tafahumi hadha al-kitaba ashe kaga ba maka a fahimci wannan littafi sai haza sabida haka ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fasara al-qur'ana ya fassara Qur'ani wa ashabu sahabbansa suka fassara fassaru su ma sun fassara shi wal ummatu al umma ma ta zamanto fassaru sun fassara shi iddata tafasir da tafsirai masu yawa an fassara shi ya hadal Qur'ani wannan Qur'ani nazala fihi wa adu alkawari ya sauka a cikin sa fi bidayatin nuzuli a farkon saukarsa haqqaqa Allahu lana zalika al wa'ada Allah ya cika mana wannan alkawari da ya saba mana a cikin wannan Qur'ani. Farkon saukarsa Allah ya yi mana wani alkawari a ciki guda uku. Ba dan Allah ne ya yi wannan alkawari ba ba yanda za a yi wannan alkawari a faru. Ba dan Allah ne ya yi wannan alkawari ba. To Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da na gare mu zalikal wa'ada wannan alkawari ta hakikan dan tabbatarwa ya hamiluna ala quwwatir raja'i abinda zai dauke mu a bisa ƙarfin ƙauna fi kulli ma wa'adana bihi hadha alkitab duk abin da Allah ya alƙawarta mana a cikin wannan littafi mu san zai faru saboda ganin wannan alƙawari da Allah tabaraka wa ta'ala tabbata mana a ciki wannan alƙawari ne nazala fi bidayatil qur'ani ya sauka a farkon da qur'ani ya fara sauka la tu'arrid bihi lisanaka lita'jala bi kakka motsa da wannan qur'ani harshen ka ya rasulullahi lita'jala bihi dan ka gaggawa da shi idan jibril ya zo da qur'ani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta gaggawa ya ta gaggawa karanta shi kafin jibril ya gama ma yana gaggawa karanta shi dan kai ya manta Allah ya ce kai hakuri ya rasulullahi bari dai har ya gama faɗa shi jibril din nan da yake kawo ma qur'ani ya rasulullahi ai shi kansa ya san akwai wani sirri koyayye tsakanina da kai ya rasulullahi amma wannan abubuwa ne da yawa dan a koya kowa sai ya je wajen wani malami ya karbi ilimi ba wai dan jibril ya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a koya kowa sai ya je wajen wani malami ya karbi ilimi manzo Allah ya tumma duk matsayin da kusancin daga Allah tabaraka wa ta'ala amma sai Jibril alaihi salatu wa ya zo da shi to Allah yake cewa kakai ka gaggawar karanta shi ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna alaina jam'ahu tara wannan Qur'ani yana kan mu inji Allah mu tara ma shi a cikin zuciyarka kai ba za ka manta shi ba sannan mu tara shi a zuciya wanda muka ga dama sannan mu tara shi ma ya zama littafi ɗaya wannan yana kan mu ji Allah tabaraka wa ta'ala inna alaina jam'ahu tara wannan qur'ani yana kan mu wa qur'anahu sannan karanta shi ma mun dau nauyi in ji Allah tabaraka wa ta'ala mun dau nauyi kai za ka rana sai dai mun karanta shi fa tabi qur'anahu ka bi karatun nasa kuma inna alaina bayanahu sannan tafsirin qur'ani ma bayanin abin da yake cikin sama in ji Allah na dau nauyin wannan duk gaba ki da to haza wannan fa magana ku ji ta musulmi fi bidayatin nuzulul qur'an farkon lokacin da qur'ani ya soma sauka ne wancan mutumin wancan gari ya haddace wannan aya ya tafi da ita mutumin wancan waje ya haddace wancan aya ya tafi da ita wancan aya tana jikin bango wancan aya tana jikin tukunya wancan aya tana jikin dabino wancan aya tana fata wancan aya amma Allah ya ce shi zai hada ta tabaraka wa ta'ala to Allah tabaraka wa ta'ala wannan fa haza wannan fa alƙawari في بداية نزول القرآن فرقم فصل القرآن وعد الله ألا يا القوري أنه شيء بنجي سيجمع لنا القرآن شيء زي كارا من القرآن فجمع هذا القرآن سيكو ألا أقام من القرآن جمع حتى وسما سبق له نذير بعد تؤذن إذن توفي أي كتاب تكون كون كتاب منزل دا الله يسوكد شيء من السماء إلى السماء أو مؤل أو مؤلف كوكما دا وأن أدن ثم ما يي komai kudinsa komai abinsa da zai iya buga littafinsa ya watsa shi ya yaɗa shi yadda Qur'ani ya yaɗa a kan ƙasa ba. Ba wani gida ta yi Qur'ani a ciki, ba wani ɗaki ta yi Qur'ani a ciki. Qur'ani, Qur'ani, Qur'ani, ko ina daga Qur'ani nan kuma gaba ɗayansa izo su sun nan gashi na a ciki. Surorin nan ɗari da goma sha hudu nan. To, wato wannan farkon ka kenan. To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tara shi yanka bai taɓa tara wani littafi da ya saukar daga sama ba kamar irin haka au mu'allifin ko ko wani littafi da wani mutum ya rubuta shi al-ardi akan kasa la ta jidu baitan ba za ka samu wani gida ba illa wa tajidu fihi mushafan sai ka samu qur'ani da baki ɗansa a wannan gida kimi a fihi qur'an sai ka samu littafin da aka haɗa qur'an nan da baki da shi idan to yayin nan jama'a ku Allah tabaraka wa ta'ala ya tattara shi kamar yadda ya alƙawari ya ce dama zai tattara shi Allah ya tattara shi ba abin da ya gudu a cikinsa wannan qur'ani ne gabaki ɗayansa gashi nan allazi wa adana bi wanda Allah ya mana alkawari da shi ra'aynahu mun ga alkawarin Allah kuru kuru kama wa adana Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya mana alkawari wa qur'anahu sai kuma Allah ya ce shi zai dau nauyin karanta shi ma wa adana Allah ya mana alkawari anna hadha alkitaba wannan littafi la budda ba makawa an yi qura'a karanta shi fakuri a sai aka karanta shi fakuri a hadha alkitabu da aka karanta wannan littafi kuwa kira'atan karatun da lan ya fi bikin hama filin ba taɓa ganin littafi da Allah ya saukar da shi na amma irin wannan karatu ba ayi kitabin ga kowane littafi kowa ya karanta littafi dai mai girman Qur'ani kullum dai ana ji ana faɗa a samu ɗan yaro ya haddace shi banda Qur'ani ba ba irin wannan kuma yanda ake karanta shi qara'ahu nasu mutane ga cikin karanta Qur'ani nan kowa da kowa gashi nan musulmi suna ta karanta qara'ahu nasu mutane sun karanta shi rawul muslimuna musulmi ga yana suna karanta shi wa qara'ul kufar kai har kafiran ma suna karanta shi har kafiran ma suna karanta suna karanta shi wa qara'ul hadidi ga kuma qara'una nan ma suna karanta shi in aka so ma caja canja ko caja ake canja wata rediyo ta da mai garmaho canja ko sun canja shi da take karantawa har aka zo kuma aka yi rikoda ta so makarantawa ta so makarantawa ta so makarantawa da kuma ga abubuwa na har aka zo aka yi cd shi ma cd yana karanta haka kuma yanzu duk wayoyin nan ma dan wani wannan memory card din nan sai ga qur'ani izo sittin a izo sittin a ciki wai qur'ani ma sai a ce an shigar da shi mp3 to kuma mu sani ba nan gaba mp4 ko 5 ko 9 ma da za a shigar da shi dukkan Allah ma dan abu ne dan kaɗan za ka ɗan jefa shi aljihun ka je na ta karanta Qur'ani ra ra ra ra ra wannan alƙawarin da Allah ya yi tabaraka wa ta'ala nan gaba ma ba a san me zai zo inda waye taba yanzu yanda aka hada Qur'ani da fa Qur'anin nan yanda aka hada shi ma sai kafi sun haɗu sannan za su iya ɗaukan fatar da aka rubuta shi gaba ɗaya sai kafi sun haɗu sannan za su iya ɗauka to yanzu zo Allah ka je ka samu sayan na Umar ka ɗau irin wannan Qur'anai namu ka wannan fani ka je ka ce Umar Qur'an nan da aka saukan muku ido su tun ka gan shi ai kilan da ta koyi a hannun sa kanka zai zo kasa ko kilan da ta koyi a hannun sa kanka kanka zai zo kasa to yi kenan da ya kuma kaje ka je masa da ƴan wata waya yanzu inna Allah ya ce Umar ka ga wani abu ka je na karanta Qur'an nan da aka sauka annabi sallallahu alaihi wasallam to nan duk alƙawarin Allah ne tabaraka wa ta'ala da yi mana na cewa za a karanta shi to an karanta shi a sal habibi har ma karafuna gashi nan sun karanta sai ka ji karatu rarara a cikin wani masallaci ka leka ina aran ma mai karatu ake ai ba aran ma ko ka ce ga sanin kake karantawa to kaga wannan ma shi ya kuma ka ji Qur'anin daga Allah yake inda kudura ce ta Allah ga sanin take karanta to kudura ba wani kudura shine Allah tabaraka tabaraka wa ta'ala to Allah ta karfi ya karanta shi wa qara'ahu kullu shay'in ko ya karanta shi kenan la tajidu al'ana yanzu wannan karatun 1963 ake magana sa dare yanzu la tajidu al'ana za ka samu ga a yanzu illa ita ana tana daukan tun daga farkon zuwa tashin kiyama yanzu nan da daddare ka ce yanzu nan da safe ka ce yanzu nan da yamma ka ce yanzu nan gobe ka ce yanzu nan yau ka ce yanzu nan ita yanzu nan ita yanzu nan kowane lokaci ali ta'in kenan a da arifai ita ali ta'in yanzu nan kowane lokaci ana faɗa to la ta jidul ana ya ka samu ba yanzu idan wani gidan rediyo hatta bi bare har faransa a da'il islam a cika gaba da musulunci hatta bi London, har London a zahir Islam masu gawa da musulunci, hatta bi Isra'ila, hatta Isra'il, hatta bi mahalli kazata su babu, har sai cikin suna watsa shirye-shiryen su da larabci. To duk gidan rediyon da suke watsa wasu ba zai shirye-shiryen su larabci kafin su buɗe sun sa Qur'ani. Ko ina an za su sun sa Qur'ani. Na ta ji biki za'atan ba ka samu wani gidan rediyo wa bil arabiyyati mai watsa da larabci. Ko ko mu samu ta kasashen musulmi mai watsa da Hausa din nan. Tabtafihu da za ta buɗe kalamaha maganganunta illa ba da kira'atul Qur'ani sai an saka batun Qur'ani wannan duk alƙawarin da Allah ya cewa za a dinga karanta shi tabaraka wa ta'ala sai an buɗe Qur'ani a ciki haza wannan kama wa adana Allah kamar yadda Allah ya alƙawarta mana anna hadha al-Qur'ana wannan Qur'ani qira'u za a karanta shi qira'u an karanta shi aidan qira'atan an karanta shi karatun da ma sabaka misulawa ba a taɓa ganin irin sa ba a cikin littafin da Allah ya saukar da ayi kitabin da kowane littafi ثم إن علينا بيانه sannan Allah yake bayyana Qur'anin kuma tafsirinsa ya ɗauka a kai wa adadi bayani Allah ya alƙawari shi zai yi bayanin wannan Qur'ani fa fusira sai aka fassara wannan Qur'ani ai zan komowa min tafasir tafsirai ga sunan ba ba su da adadi ma fil mu'allafa ta an yi daga tafai an yi da tafai na tafsirai ba su da adadi kowa ya karfin sa fil fakar rabi isri kowa ma dai ya karfin sa yayi ومجالس التفسير كما مزولن تفسير ومعن مزولن نعم مزولن تفسير ne wannan alƙawari ne na Allah min zamanin nabi tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila yawmina haza zuwa yau dinna haza malan ya fi lahu masalu shi ya ba taba ganin wani tabi da Allah ya saka an yi mai irin wannan da sai Qur'ani nabi da Allah ya ma alƙawari kuntu sai nace inna hadhihi al-wuda wa'annan alƙawarruka a talatata guda uku haƙaƙa Allah da na ji Allah ya tabbatar mana da ita ma wa adana abin da alƙawarta mana biyu da shi hatta ƙauya raja'una har ƙaunan mu da Allah sai ƙarfi anna kullama wa adana Allah duk abin da Allah ya alƙawarta mana fi fil Qur'ani biyu da shi fil Qur'ani a cikin wannan Qur'ani na biyu za mu same shi duk abin da Allah ya alƙawarta mana za mu samu a cikin wannan Qur'ani kama wa ada kamar da alƙawarta mana har shi da kansa ya zo a Qur'anin inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mu dai wajadna mun samu ma wa'adana rabbuna abinda ubangijin ya alƙawarta mana haqqan gaskiya ne mun gan shi kuruku wa tafsirul qur'ani tafsirul qur'ani ilmun ilimi ne huwa ashraful ulum shine mafi girman ilmai duka ilmin tafsiri ya kowane ilimi daraja li'anna sharafa kulli ilmi domin girman kowane ilimi bi kadar sharafi muta'alliki gwargwadon girman ilimin da ake yi a ciki da ya rataya a ciki وهذا كلام الله wannan zancen Allah ne to kaga ashe ilimin da zaka san magana Allah a ciki ba ilimin da yake wannan nisbatu danganan ilimin tafsiri danganan ilimin Qur'ani min kalamina ko ku danganan magana Allah min kalamina da magana mu kan nisbatul haqqi min al-khalqi kaman danganan Allah ne da mu ne mutum kaga abin yayi nisa to haka ma magana ta danganan ta da magana mu huwa to sai zamanto shi tafsiri ashrafu jamil ulumi shine mafi girman dukkanin ilimai والقرآن القرآن له أسماء ينا دسونا هي أديدة ما فيها وكثرة الأسماء يوان سونا هي تدل على شرف المسمى كان نونا درجة من سونا إن كان متيا دسونا هي كلا كلا كلا معنا ينا درجة درجة من سونا سونا ورد يا ذو تكين حديث في القرآن ورد يا ذو في القرآن أتكين القرآن ما كانت Allah ya ambaci Qur'ani da kamsatun wa kamsuna isma Allah ya ambaci Qur'ani da suna 55 ko abu mamaki duk sunayen nan 55 sunan Allah ne tabaraka wa ta'ala amma kuma Allah ya ambaci Qur'ani da su tabaraka ai kuma dama dama magana sace ai diga nan kuma dama to Allah tabaraka wa ta'ala ambaci Qur'ani da sunaye 55 isman lil Qur'ani ga Qur'ani fa huwa al-Qur'an na farko dai sunansa al-Qur'ani kamar yadda duk muka sani wa huwa zikiru shine ambato al'ayatul bayyinat shine ayoyi bayyanannu wato warawara wanda kowa da kowa zai iya sani walakin hadhihi asmaa sai dai waɗannan sunaye na Qur'ani 55 din nan kullun dukkan su idza ka fakarta in kai tunani a cikin ka fi ma'aniha a ma'anoninta tarji'u tana koma ila ismaili zuwa sunaye biyu sunaye biyu take koma duk waɗannan sunaye hamsin da uku yana koma wa sunaye biyu kuma su ne alƙur'anu ƙur'ani wal furqan da furqani mai rarrabe alƙur'ani mai rarrabe ƙarya da gaskiya kama anna kama yadda asma Allah tabaraka wa ta'ala su ma sunayen Allah madaukakin sarki idza fakkarta in kai tunani a cikin ta tarji'u shi ma sunayen Allah dukkan su dari za ɗaya din nan ko ko dubu ukun nan da malamai suka sa ko kuma mara adadai din nan dai tabaraka wa ta'ala su ma gaba ɗaya suna koma suna biyu ne gaba ɗaya suna suna koma idan rakar kanka tani fi ha cikin ta tarjiu ita ma tana koma kullu ha dukkan ta ilal jalal wal jamal zuwa jalalan Allah buwayan Allah da tsargun Allah wal jamal da jamalan Allah ma'ana jalala wato wato ƙarfin mulkinsa da halakawa da ƙarfin duk ƙasa ma kowane malaka ƙarfin arziki da ƙarfin soje ƙarfin arziki da ƙarfin soje in kaga zo ta wannan ba shine tabuwa ya ba da ƙarfin arziki da ƙarfin soje da ƙarfin arziki da ƙarfin soje to shine jalala da jamala ga ƙarfin kyauta ta Allah da rahamar ta in ka bi shi da ƙarfin ne azaba wala yusibu wa taqahu a Allah yake in na daure ba wanda zai iya daure iri na ko an goro ko me sai da goro ba zai iya daure irin na ba wala yusibu wa taqahu a tabaraka wa ta'ala don ka duba su ma suna Allah duk da ma dai suna koma jalala da zamala alqur'ani to shi qur'ani min alqur'i na daga jam'i ne asalin kalma an zo da alqur'i jam'i tattarawa hadawa allazi huwa aljamu shine hadawa wal furqanu shi ko furqani min alfarqi daga rarrabawa ne ya rarrabe halal ya rarrabe haram allazi huwa tafarikatu shine rarrabawa fa innal abda ashe bawa ba makawa labudda ba makawa hanya jima'a ya ya kara bainal farki tsakanin shari'a wal jam'i da hakika ita duk inda ka ji malamai sun ce farki suna nufin shari'a hikimar Allah maganganu na hikima na Allah duk inda ka sun ce jam'i kuma suna nufin hakika eh, suna nufin inda ka sun ce farki suna nufin zahiri inda ka sun ce jam'i suna nufin baɗi wani ya ce wai ba baɗi ne a cikin lamarin Allah wai ba baɗi ne a cikin ajiya zai huwal awwal wal akhir wal zahiru wal baɗi da zai da wannan haka shiga da ra'ayi din kenan to to wayannan su suke koma wato suna yajma'u bainal farqi wal jam'i ba makawa mutum ya hada ilimin shari'a wal jam'i ya hada ilimin hakika wannan ba makawa bare wanda zai kafa littafin Allah dole sai ya san ilimin shari'a sai ya san kuma ilimin hakika dole ne wannan to sannan zai iya fahimtar littafin Allah kamar la farqa lahu wanda ba shi da shari'a la ubudiyata da ba shi da tantan da kai da bin Allah wa man la jam'a lahu wanda ba shi da hakika la ma'rifata lahu ba shi da sanin Allah bai san Allah ba mahjubi ne bai san Allah ba wal farqu shi ko farki shari'a farkani ya rabu rabobi farkon akwai hijabi wato farki rabi huwa al-hijabu shine ka hajamtu bil falki da halitta an haki wannan halitta duk ta sha maka ce ma ta zama ma labule tsakaninka da Allah sai baka san Allah ba sai halitta wannan ya jawo turawa za su suka ce ai ba Allah ba sai nesa saboda sun bincika sun bincika su dai halitta Allah suke gani sun bincika sun bincika su dai ba su ga duk inda suka je suka yi binciken su me ya halicci kaza me ya sai su da ai wannan abu ne ya da wannan abu sai aka halitta to ba san me yake hadawa kuma in ba Allah ba karfin da ya hada wannan aikin Allah to su sun da sun hijabantu sun zama wannan hikima ta Allah ta sa musu labule sai suka zama to sun hijabantu tsakaninsu da Allah tabaraka wa ta'ala wato shine ka hajabtu da halitta anil haki tabaraka wa ta'ala daga Allah haza hijabu wannan hijabi ne Allah ya kiyaye wa farqun akwai ɗaya hijabun kuma shi ko wannan bai kiyaye huwa ma'rifatul khalqi ka san halitta fil haqqi a cikin haqqu ka haɗu da halittan a cikin haqqu ai yau bata azabce ma Allah ba kana mu'amala da su duk da baki da a cikin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi masu lafalin suke cewa faqari bayan mutum yayi fanari sannan kuma ya dawo ya baka ya har yau je ga shi yana tare da halitta yana tare da shari'a kan amma har yau je tare da ma'arifar yake amma kuma a cikin wato jami'i sani da Allah ya ce kalaka samawati Allah ya halicci sammai wal arda da kasai bil haqqi da gaskiya ma'ana a har yau dai ba su bil haqqi ne dai da gaskiya tabaraka wa ta'ala wa hadha al farqu wannan farki din allazi yaji'u lil abdi wanda yake dawowa da bawa yake dawowa cikin sa ba aka sana'i bayan ya tsari ba komai sai Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ya dawo ya ba jin mai haƙƙi haƙƙin sa huwal kamal wannan shi ne cika in arifi bayan ya gama ma'arifarsa sannan ya dawo kuma bakari to kuma wannan ya cika yanzu in ko ya make san to kuma wannan ya zama wato afkari yankake kenan li'annahu domin shi wanda ya zo cikin kamala din nan yuki zai ba wa kullu zai haƙƙin din mai haƙƙi haƙƙahu haƙƙinsa wa yuki zai cika wa kullu zai haƙƙin din mai rabo haƙƙahu lababansa fala farquhu ma'arif fala farquhu shari'ar sa bata zaman to ba ya ajibuhu yana tsare shi an jam'i ga sana'insa wala jam'uhu wala sana'insa bai zama ba ya ajibuhu yana tsare shi an farki daga shari'arsa fali haza saboda haka da iktasarna muka takaita ala sharri ala sharri ismail a bisa fassara wannan sunaye guda biyu asma'ul qur'an daga sunayen qur'ani kuma sune al-qur'anu wal furqanu al-qur'an da furqanu القرآن دي عندك القرآن حضرات الدري حضرة حقا واكينا الذي هو حضرة الأحدية حضرا كأيتك عن الله لا شيء غيره با كومي في الله تبارك وتعالى هو الله أحد تلك القرآن أتاشي الله شيء ما كأيتي شيء كأيني تبارك وتعالى والقرآن شيء كما قرآن يرضى بك أيها الكتاب شريعة حضرة الفرق حضرة الرضا بعد ليس كمثل شيء تلك جنا شاب مو وانا أبو دي كما دع الله لك عجزا وانا أبو دع الله كما جبارك وانا أبو دي كما دع الله وهو السميع الله شيء من يجي البصير كما شيء من يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحكمة حكمة في ابتداء القرآن شوى أكثر القرآن ibtitahil qira'ati cewa in zaka fara karatun Qur'ani sai an fara bi hadhihi kalimati da wannan kalma a'udhu billahi minash shaitani rajim ina neman tsari da Allah daga shaitani abun jefewa to me hikima cikin duk in za a fara karatu sai an fara da wannan kalma mar hikima anna dukula cewa shiga ilal maliki zuwa sarki ya kaju yana bukata ila sarki babi zuwa kwankwasa koba wai hataju yana bukata lil istizani neman izini kuma har ai ma izini ka shiga wal mutakallimu yanzu mai yin magana lamma arada da magana kawai ke lamma arada shuru a yayin da ya nufin shiga fi qira'ati kalamillah zai karanta yanzu magana Allah ne fa innahu ma'ana magana kenan ya sharau fi dukul hadratillah zai shiga fada Allah ne shi kenan duk wanda zai karanta Qur'ani ma'ana zai shiga fada Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mai so ya hira da Allah ko ko Allah ya hira da shi to karanta Qur'ani kana hira da Allah kenan shi ma Allah yana hira da kai tabaraka wa ta'ala to duk mai son ya karanta Qur'ani ma'ana zai shiga fada Allah ne tabaraka wa ta'ala munajihi zai gana da Allah ne bi kalamihi da magana Allah fali haza sabida haka tanazzafa haka hukunta sai ya tsarkaku wana zaba lisanahu bayan ya yi tsafta ya yi wanka ya ado ma ya wanke ma bakinsa bakin nasu ma sai ya wanke shi lisanahu bi qawlihi sai ya wanke bakinsa da cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari wajen Allah minash shaitan daga shaitani ar-rajim abin jefewa ala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce fa idza qara'ta al-qur'ana za karanta qur'ani fasta'i ka nemi tsari billahi da Allah minash shaitanir rajim daga shaitani jefafe a'udhu billahi minash shaitanir rajim على الرسول صلى الله عليه وسلم أن محمد صلى الله عليه وسلم يأتي هكذا علمنيه جبريل yanda kuka ji ta nan a uzubillah na ta'abi haka je ya koya min ita ban kaya na mu ban rage ba anil lawi shi ko jibril haka ya dauko ta daga Allah lawil mahfuz a'udhu billahi minash shaitanir rajim anil qalam shi ko lawil mahfuz haka alqalam ya rubuta masa a'udhu billahi minash shaitanir rajim anil rabb shi ko alqalam haka ya dauko daga Allah تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك وتعالى فهذه سيغة تولى سيغر مغانا إنا أفضل سيج الاستعادة إذا تفي قوة نوع نيما قريب ذاك إذا تفي عبد الله بن مسعود يزو زمان من الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كويا متى يا يجي kai Abdullahi bin Mas'udi da kai zaka kari sai yace a'udhu billahi samiul alim min ash-shaytanir rajim kamar za ka mutane suna faɗa wannan sai ce a'udhu billahi samiul alim min ash-shaytanir rajim Abdullahi bin Mas'ud yake cewa fa qala bin nabi fa kuma Allah ya ce ya bin ummu abdu ya dan uwa abdu ka ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim haka za ka ce ba wani a'udhu billahi samiul alim min ash-shaytanir rajim ce ne a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim wanda za ka faɗa haka za a qara'a ni jibril yanda ka ji ta haka ji da koya mu ita annallahu shi ma haka ya ɗago ta a allahul mahfuz an alƙalami shi kuma alƙalami haka ya karɓo ta kaga sai mu koya kar mutum zai yi kuma ya dinga wani karya maganganu irin nasa shi na annabi da yake haka jibril ya koya masa kowa ya koyi a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim kar tsara a'udhu billahi samiu alim min ash-shaytan haka abdullahi bin mas'ud manzo Allah ya hana shi to kuma amma waki sai ka ji gaji an san wannan kuma ana karanta ta to sai ka ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim kamar yadda ka ji manzo Allah ya ce a'udhu fassaranta altaji'u ina fakewa ilallahi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala astagisu ina neman taimako billahi da Allah tabaraka wa ta'ala min shaytani daga shaytani allazi shaytani wanda shine iblisu ma'ana ina fakewa wajen Allah ina neman taimako da Allah ya taimake ni akan wannan irin mugun abu iblisu shi da iblisu a shaytanu ma'anar shaitani min shaɗana idan ya nisa idan abu ya nisa min shaɗan daga shaɗana ne iza ba'uda in abu ya nisa wa iblisu iblisu kana abdan da bawa ne muqarraban makusanci a fadan Allah da kan fadan Allah ne shugaba ne a fadan Allah muqarraban makusanci min hadratillahi daga fadan Allah kamata ya tije zo ki kisati a kisan sagadan gobe insha Allah fi suratul baqara ta sura baqara fakurida amma aka yi sai gashi an kore shi wannan ina aka tsine masa hukunci da aka nesanta shi ma Allah ya kore shi ya tsine masa ya nesanta shi an azarata yi daga fadarsa fasun yi shaɗana sai aka ambace shi ko nesantacce daga Allah nesantacce daga Allah wasu yi iblisi an ambace shi iblisi ba da ma kana ismu azabila sunansa azabil sama su sama muna akan azani ake ce masa iblisi kuma ake ce masa shaitanu kuma rajimu amma sunansa a sama azazilu jibrilu mika'ilu israfilu azra'ilu azazilu shi kuma iblis kenan sunansa azazilu war rajimu jefaffe bi ma'anan marjuma ai wanda aka jefa ai matsurudin ko wanda aka kore shi an hadaratullahi daga hadaran Allah matsurudin shaitani korarre ne an jannati daga aljanna matrudun korarre ne an samai daga sama matrudun korarre ne an rahmatullahi tabaraka wa ta'ala daga rahama Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim isti'aza al-abd baya ya nemi tsari billahi da Allah Allah Allah alamun alami ne alal jalalatu suna ne akan jalala Allah suna ne haka ba wai wata alama ce da ta nuna al'a'a Allah din nan shine Allah din kuma sunan ne kuma zakin Allah ne kuma sifa Allah ce a wajen ba wani abu ne da zai nuna ma fasarar wani abu da a'a shine Allah kuma shine zakin Allah a wajen duk gaba gida to bawa da ya tashi kuma sunan nan na Allah shine matasarar dukkan sunaye da mutum ya tashi zai nemi da za ku san iblis ba ka bane saboda da mutum ya tashi zai nemi tsari da iblis bai ce a uzubin rahamani ba, ko a uzubin rahimi, ko a uzubin la'ifi, ko a uzu, kai na wa'in sunan da kamar suna da ma'anoninsu da ba, sai ya faɗi matattarar sunaye gaba ki ɗaya, ya ce a uzubin lami. Idan ka tambayi mutum, da Allah waye rahamanu, waye jona, da Allah waye la'ifi, waye rai maliku, waye Allah. Kowane irin suna in ka ce waye wannan sai a ce ma Allah an ka ce Allah ya gigi ce ashe shi ne matsattsara sunaye to saboda gigi ce wa dan adam da sanin sharri iblis sai ya ga kowane suna ma ne mai da shi kamar bai man ba to sai ya ga kowane matsattsara sunaye ce a'udhu billahi kamar yanzu ka nemi tsari da duk sunayen Allah daga baki daya ya kiyaye ka daga sharri iblis tabarak sai da kirman iblis malam kirman ista'ala al-abdu billahi alamun alal jalalati mina shaitani daga shaitani allazi wannan shaitan ko ko wannan da allama nallahu Allah ya sanar da mu cewa shi shaitan aduwwul lana makiyin mu ne wa amarana Allah ya hore mu an nata kiba mu aduwa mu dauke mu rike shi maki Allah ya sanar da mu shaitan makiyin mu ne kuma murke shi maki wacce kazul aduwa aduwan ka ɗau wacce yinka maki ma'anarsa an ta ta hasana ka tsaru da shi in ka gane mutum makiyinsa ne ba kuma zuwa haka ke kari yana shi wata yake ta neman tsari da shi Allah ya mana tsari da shi in ka gane mutum makiyinsa ne kuma sai ke ka duk hanyoyin da za ka je ka tsaru da shi to sai ke kai shi ne ma'anar abu an ta ta hasana ka tsaru ka tsaru bihi wa tattabiza ka nemi tsari da shi wal abdu bawa laita indahu ba shi da komai a wajensa illa rabbu sai ubangijinsa yanzu ila rabbihi to sai ya koma zuwa wajen ubangijinsa wa yasta ilai ya fake zuwa ga Allah yasta izu yana neman tsari bihi min sharri hadal makhluqi daga sharrin wannan abin halitta na Allah allazi huwa iblis wanda shine iblis kana muta'allimun akwai wani almajiri ya taraddadu ila alimin yana kai da ka wajen wani malami fi kurasana kasar kurasana tana iran yanzu hatta hiza min fihi arba'ata alafi kimati har sai da ya haddace hikima dubu hudu a bakin wannan malami nasa sai da haddace karatu dubu hudu a bakin wannan malami nasa falan ma wadda a hudun rujuta yayin da almajiri ya ban kwana da malam zai koma garinsu yanzu dai ya san kuma duk hikimomi kuma ya haddace kuma ya zama malami ita to malam yanzu kuma ya dace a sallame ni to malam ni zai sallama ila waɗani zai koma garinsu ƙara lahu sai malamin ya ce wa allimu ka sai an zan sanar da kai wani abu afdalla min jami'i ma inda ka min al-hikam ya fi duk karatun da ka tsara din nan wurin karanta ba wani abu da ya fi wannan hikimin da ka tsara hal fi biladikum iblisun akwai iblis a garin ku akwai wani gari da ba iblis akwai da da ko shi ta irin nan kuma yana ko ina wa Allah ya ba wannan irin kudura an banda wannan shaytani malam hal fi biladikum iblisun akwai iblis a garin ku qala na lahu na'am almajiri yace kwarai kuwa ai akwai shi tunda mun ga akwai shaytanin a ciki akwai abokanta wanda yake batawa qala hal yuwaswisu lakum yana muku waswasi qala lahu na'am yace kwarai kuwa qala lahu idza waswasa lakum aduwwullah don mace Allah ya goye muku waswasi ya hore ku da shari ma za ta aluna ya za su qala narudduhu sai mu kore shi qala idza raja in ya dawo قال نرده سيم ميلشي قال إذا رجع أيضا إن يكون جاوبا قال نرده سيم قريش قال لو لا تقدرون على فلا كيابا فلا كيابا على رجي أبو تاكورنسا إنه بكجاء من الله يجبني إنه شيء ابن يراكم ينا كلم هو قبيل شيء دا قبيلا سميع لا تتعين كوبا فكلمسا abin da yake gani ga kai ba a gani abin da yake fito ma sai inda ma baka san zai iya ya kai da wannan abu ai haka tun daga za ka san rigima da shi kan ba za ka iya ba inna hu ya reku shi shi yana ganin ku wa qabiluhu da wato rinjinarsa qabilarsa ne haifu la tarawna da inda ba wa ganin su walakin sai dai barin koya ma hikima idza waswasa laka aduwwullah idan ka ji makiyin Allah ya zo ma yayi ma waswasi fa kun ka zamanto ka baiti kaman bako bako ne ya zo gidan wani mutum idza sada alayhi kalbu rabbil manzili yana shigowa gidan nan irin gidan nan ne da akwai police dog akwai kare mai gadi kawai sai kare ya taso masa tsayawa zai ce ya ga fim zai yi kokowa da kare ko ko ihu zai mutan gidan su su karbe shi eh ihu zai mutan gidan su ko kokowa zai da shi ihu zai ko to kaji to ka zama kaman haka kamar mutumin da ya zo ba kunta ya zo ya sallama gidan wani mutum karen gidan ya taso masa kalbu rabbil manzili karan mai gidan yadda jiru dirabil manzil yanzu yanzu ka ji yana kuruwa yana wani a fito maza maza sai yana dinka dinga kiran mai gida la yubashiru kalba bi nafsi ba zai jibinci kokawa da karan da kansa ba to anta kalima idza waswasa laka iblis idan iblis ya ma waswasi iltaji ila rabbi koma wajen ubangijinsa ce ne a'udhu billahi min Allah to gashi ga iblis Allah inda ba ka iya da shi ba to wannan ba har na mutane ma in shekanin mutane ka zuwa haɗa shi da Allah in ya fi ƙarfi da ƙarfin Allah ita ba shi kenan ba to ka shi hikima malam ba wai iblis din shekan na na aljani ba ko na mutum ma ya taso ma haɗa shi da Allah tabaraka wa ta'ala yadda ji ila rabbi fake zuwa ubangijinsa ya kafi ka sharrahu sai Allah ya san ma sharrinsa kul ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ka ji wasu wasi da mutum ya ji wasu wasi a zuciyarsa ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bawa ya nemi Allah daga shaitan abin jefewa ya nemi an tsari da wajen Allah daga dukkan sharruka kenan tunda shaitan shine kan sharri gaba daya ashururu sharri sharri sharri ba ɗaya ba ne alaƙa sami sharri sharri ya rabu sharrun akwai sharri ya ta'allaku bi dinin mar'i da ya rataye da addinin mutum shi sharrin a wajen addinin ka yake imma kufurin imma sharrin da zai jawo mutum ya kafurta yanzu yanzu Allah ya kiyaye mu aw ibtida'u ko sharrin da zai sa mutum ya zama mai bid'a ga kurkuru kana ganin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hora ko ya hana ka ka taka aw fiskun ko sharrin da zai sa ka zama fasiki kai fasikanci aw kabiratun ko sharrin da zai sa ka da hankalinka da komai amma ka hada babban laifi na ne da shauran dukkanin laifuka aw tajiratun ko kuma dan karamin laifin ma duk gabaki da in ya karu ba sai zama baba ba kullu hadhihi al-masa'il duk wa'annan masifu fi dinil mar'i su wannan addinin mutum suke taba wa'annan masifu aw musibatun akwai musiba kuma da fi badan al ita kuma jiki take taba ba addini ba ita kuma jiki taba maradun rashin lafiya wani za ka ga Allah ya zai fama rashin lafiya rashin lafiya ya hana ka ibadan ba aw zaminun ko kuwa yankewa wata gaba wata gaba ta zama ta fita daga jikinka gurgunta ko ku abu ko kuwa wata cuta ta kama mutum ma wanda kuma shi kenan ba warkewa kuturta da irin manyan cutuka Allah ya kiyaye mu au bu'ukun ko ka rauni lafiya ka tsara amma gashi Allah yana rauna ne yayi ma rauni a jiki au kasalin ko ku Allah ya dora ma kasala kana son ka tashi da irada ba ka iya ba da zama ka kasala to wannan kuma masifa ce mai taba jiki hau jubudin ko ku Allah ya dora ma ragwantaka duk inda ya dace ke kokari a wajen ba za ka iya ba wa fi malil abdi akwai musiba kuma da ba addinin ka za taba ba ba jikin ka za taba ba amma zuciyar ka za taba a mallaka ka za taba kamar rajul auladi kamar cutar ƴaƴanka musiba ce da ta taba ma abu yanzu ai kai asibiti dole ko gari asibiti irin na yanzu kamar radul auladi kamar cutar ya'ya mautul auladi mutuwar ya'ya wa faqadil amwali na dukiya wancan ya fata wancan ya kone wancan ya kaza kullu hadhihi al-masa'ib duk waɗannan masifu al-abdu bawa idan ta'aza billah in ya nemi tsari da Allah da iblis sunan to ya nemi tsari da waɗannan yanwi bawa in ya ta'uzu billahi min sharri yayi niyya annahu yasta'izu billahi yana neman tsari wajen Allah min jami'i sharri da dukkan waɗannan sharrurruka sharrin sharrin da yarju ila dinihi zai koma wa addininsa wa sharrin da sharrin da yarju ila badalihi zai koma a jikinsa wa sharrin da sharrin da yarju zai koma ila malahu zuwa dukiyansa min Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi kai wajen Allah tabaraka min ni'amatin da ganima ila aka ce suratul isti'azati hoton ka nemi tsari su bayyana ma'arifatu ta yi fito na fito da ma'arifa ah ya za ka haɗa ga tsoron Allah ga tsoron Iblis. Wannan kuma wai a rufe suka faɗi wannan. Wai an su su ji tsoron Iblis kuma ai kaman su kuma ya ma'arifatu za su da ita. Su bayinin ma'arifatu wato wai ta yi fito na fito da sanin su. Li'annal kaufa domin tsoro min gairin lahi na wani Allah ta'ala la yarda su yi la'arifuna su a rufe ba su yarda da shi ba a ce ga suna tsoron wani Allah. Li'an fukin da kawunan su li'annahum domin su a rufai la ya rauna ga Allah za su ganin wani Allah tabaraka wa ta'ala walakin na to sai mu ce musu duk da hakan dai haza adabu wannan ladabi ne ku koya dai ku sai mu ce musu wannan ladabi ne ma Allah tare da Allah tunda dai Allah yake a nemi tsarin to kenan yanzu kuma ai Allah ne yake ai kuma abin da Allah yake in Allah yake ai yanzu a ruwanka yawa ko yana daɗi ko ma ko ka gane ko ba gane ba zai kai yawa shi Allah da zai sarki ta shi yake ayi shi kenan zai kai tunda Allah ne tabaraka adabun ladabi ne ma Allah tabaraka wa ta'ala da Allah aitu amara bi ai Allah ne yace a nemi tsari wal abdu bawa la budda an yara zullatahu ba masa ya ga kaskancin sa wa maskanatahu da wulakantarsa da talautakarsa bai ne dai kalifi gaban Allah in mutum yana so ya zauna lafiya kullum da kai wulakantacce ne talaka ne baka da komai gaban Allah a gaban Allah fa kullum daga haka shi kenan yanzu Allah zai girmama ka ya ɗaukaka ka in sha'a bawa in ya ga dama ta jabbara zai iya girman kai a lagari a bisa wani bawa irinsa ka ga mutum yana homa yana takama yana shan kanshi yana abu kamar shi ya halici kansa amma wannan dan wanka abokin da zaka iya amma kai wa Allah wanda da ya ɗan gota wani hanji a cikin wani ana wayo Allah wayo Allah dan wani hanji ka dan zai gota a cikin wani goce zuciya kuma sai da ya a shi kana inna Allah azuka ta goce ba ta zauna a inda take ba ta ji to ya na ba za ka yi Allah wannan ba tabaraka wa ta'ala wa amma inda kaliki amma wajen mahalicin sa huwa miskinun dan adam talaka ne gaban Allah da'ifun rauna ne ajizun gajiyayye ne an kullu shay'in ga komai ma حتى إبليس ضعيف حتى ولا حق إبليس لأن لا يتم ضرونا إن كذا شأنك أنا ضعيفة هذا أنا آدم بإيه رشيدة ينا من غير رشيد يستجيب ينا فكر هذا الله تبارك وتعالى تعالى منه لأنه يقول شيء أحد عاجز لا يجد عن تربية القرآن قالوا ما فيه ما فيك شيء كف من الله كريم الله آدم كريم الله تعالى لشدة إقابي سبيل أنا من عقوبة الله karin mutum ya wani ganganci ya wa Allah tsaurin kai sabo Allah mu yi tsoron Allah mu ta dai addu'a a yi lafiya annabawa ga suna kuka waliyai za ga suna kuka a gaban Allah Allah ka kiyaye mu Allah ka mun tuba Allah mun tuba Allah dan ba ko yanzu yanzu da ka ji kanka sai Allah ya shigo ne zo mu tsike ka kuma a gama kai tsoron Allah wa kaf mimman yakafu Allah ka ji tsoron mai tsoron Allah duk mutumin da kaga yana tsoron Allah ka azu ya ta tabo shi saboda mai lika a wata yanzu ya yi ma addu'a ya faɗa ma Ismail Azim yanzu a gaba da kai ka ji tsoron sa wa kaf min ma la yakafu la ka ji tsoron wanda bai tsoron Allah shi wanda bai tsoron Allah ka ji tsoron sa shi kuma bai san Allah ba in ka ce ma dan Allah bai sani ba shi ma yanzu yanzu ke tama mutunci ka ga mutane da yanzu yanzu ga su yana ko karatun ko hali haya haya suka yi haya da muka yi magana ma sallan ma suka kara ko kuka san me kuke yi muka ba ruwan mai su to ka ji tsoron Allah ka ji tsoron bawan Allah kai tsoron wanda zai tsoron Allah ba kakka dinga ganin kai kana tare da Allah ka dinga tattako dan iska yanzu yanzu zai zai take kawo mutunci ya mamage kai kuma yace mutu gobe yace mutu gobe ba haka kuma a biya lalace kenan Allah kiyaye mu to wannan tsoron duka guda uku dan hada ya rike su ka ji tsoron Allah ka ji tsoron bayin Allah ka ji tsoron wanda zai tsoron Allah ba mimma la yakafullah لأنه domin shi wanda bai tsoron Allah la ya haɗu shi an bai tsoron komai la ya tawarba ko zai jin kunya an shayi ya aikata komai yanzu yanzu zai je ta mun ne ce in mutu gobe idan to yayin nan al isti'azatu billahi in ka nemi tsari da Allah wai duk ta hada ma wa'annan abubuwa duka a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk ta hada ma wa'annan abubuwa duk gaba daya ashe idan yayin nan al isti'azatu neman tsari billahi da Allah ta kawai karfafa ne in ka nemi tsari da Allah ka karfafu ka tsaro وإظهار بيناوا ne lilmaskanati wato da talauci talautakanka wa tazallul kasanka sai ne bai ne dai khaliq gaban mahalicinka hatta yujira wa Allah ya kiyaye shi min hadal afi daga wannan maki wala tubahi bil ma'rifati ashe bata saba ma'rifa ba bal adabu bari dai ladabi ne ko arifai ladabi ne ma Allah tabaraka wa ta'ala tare da Allah tabaraka wa ta'ala wa man kana maqamuhu wanda muqamin sai yazo annahu la yara shaytana shi bai san iblis ba bai gani iblis ala ya ta bil isti'aza su kaga shi sai aga bai ba ruwansa da isti'aza kenan amma dai yi sani da ladabi ba'dul arifina ba'dul masana Allah ya kuna suna cewa inna qaumu mu mutane ne lana arabu kira da mun san shaytan ba ba shi ba mu to wannan Allah ya gaskata su ma wallahu yaqul Allah na cewa inna ibadi akwai wa'ansu daga cikin bayina laysa laka alayhi sultanu baka da hanya a wajensu akwai wa'yansu daga cikin bayan Allah da shaitan da isa ba shaitan da ya isa da su ba wa'yansu Allah ya sa Allah waje Allah min Allah ya sa muna daga ciki wa ila rasulu sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an wasu wasati shaitani daga waswasin shaitani fi salati a cikin sallah ya rasulullahi in mun tada sallah sai mu ji shaitan ya zo yana kama na waswasi a cikin sallah sai same mu ne ko Allah ya yi fushi da mu ne kenan ala sai manzo Allah ya ce tilka mahatul imani an tsarku masu imani ne kenan ma'ana ku masu imani ne kenan dan mutum ya ji shi kan yana mara wasu wasu bari in ya tada sallah wani mutum sai ya ce wai raka'a nawa akai ne ne inna Allah inna Allah wai wai ma'anar haka wai kana da imani kenan a dinga kokari dai ka ai amma yin wato bai sa ka zamanto mara imani ba ma'ana kana da imani kenan manzo Allah haka yake sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam mahadul tilka wannan mahadul iman da iman ne fa inna sarika domin farawo la ya kullu baitan bai shiga gidan da laisa fi shay ba komai a ciki ta ganin farawo ya shiga gidan da ba komai a ciki shi bai fi farawo ne wato al-kufaru kafirai wal munafiquna da munafiqai la yarawna wasu wasu ta shaytan su ba sa ganin wasu wasu ai shaytan ya gama da su ai su kenan su an an hadu ai zuwa ai an musu wasu wasu ba ai su an gama da su da kafirai wato da da munafiqai su shaytan bai musu wasu wasu ai an gama da su لأن الشيطان فرغ من أمر الشيطان يا جماعة لما دنسوا يا كوانا يا يا يا كل من يرى الوسوسة ثم يقول وسواسي فهو مؤمن حقا مؤمن حقا قسيا من بعد إيمان إذا أنت إيمان إنسان يجد الوسوسة يجد من وسواسه لأن العدو دوم مكي لا يحارب بي أقا إلا من كان يعادي سون ديكي غابادة أما من يواجب هو أما من يديشي يداشي دشي فقد فرغ منه وأنا هذا ما رشي لا أحتاج للإجابة ليه bukata zuwa istiaza karajar rasulu sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsaya da aminta Allah sabaka a gare shi ya fito yawan wata rana irin masjidi zuwa masallaci halaki yahu iblis sai shi dan ya haɗu da shi ka kala lahu sai annabi ya ce da shi ma atabi ka ila masjidi ala ne ya kaka masallaci na makiyin Allah kala lahu sai iblis ya ce da manzo Allah lika kala ni na zo dan ka tambaye shi sai abin da ya tambaye zan baka amsa tambayi kala sai manzo Allah ya ce to shikenan man abgadun nas ilayka iblis ni waye makiyin ka ne wanda ka riƙe a duniya ni waye ne iblis ala lahu an ka yace kai ai muhammad ba da wani abinci a duniya irin ka ai ana ma ba ka tambaya ba ai kai na fiƙi muhammadu a'udhu billahi inda iblis ai kai muhammadu ala lahu sai annabi ya ce sunna man to sannan wa ala shabun sannan saurayi na shafi da asla da na ganki cikin lamarin Allah yana zuwa masallacin abu wannan zo bayan ina ce da kuma shi nake yau dai saurayi mu zama muna tare da'ima ana can wajen hodewa amma in naga ya ta wajen bautar Allah kuma to wannan makina ne har da sai annabi da shi ni wa sallahu ummati min salati to dan rage hana mutane al'umma ta su sai su sallah fil jama'ati a cikin jama'a qala li annahu yace dan su idza kanu su salatin da zaman su suna cikin sallah alqama amuman sai da zakiya kama ni da mutane da tare sallah kuma sai kullum da cikin zazzafi ya kaɗan banza shi gane zazzafi ya kama ni hatta yi sallama har sai sun ce assalamu alaikum shi gane kuma sai an ji sauki ya sha kafu ne wa ya tafarra su sai na ga sun watsa ni na salatu daga sallah kala ai sai ma sai gaskiya ne wannan ko yanzu in kana dan kin wani da kaga ya dan wata sabuwar motsa na ko sabuwar babu sai ka ji zazzafi ya kama ka sai ka ji zazzafi ya kama ka kai ma to shi ma iblis saboda kin mu da ya ga mun mun shiga fatan Allah ana sallah kuma sai su tafi ya kama shi qala sai annabi ya ce lima tamna'u min as-salat dan ne kake hana su azumi qala sai jibril ya ce li annahu domin su idza da kala ramadan domin idan ramadan ya shigo ku yutu sai a tsaure ni mala a sani cikin kubumi wasu mutilitu sai a sani cikin ankoki mala ai mun sa tsare hukumi hukumi a haɗa hannaye a biyo da su kauya a ɗaure ta can bayan iya shine hukumi kakari kuma a mari da ankwa da waye kuma da aka saurin kafafuwa to wani rama gane shigo duk sai a wani iblis haka sai ga dukkan mu mun zama na Allah duk mun zama masallaci a daure shi ai baya nan to sai a daure a sa mun wato kukuni da kuma wato wato sasarai kuljinsu sai a daure wasu silki a sa mun sasarai la ata azaku ba zan iya wannan motsi ba muddata ramadana muke dan wannan wata ramadana in ka ga nayi motsi ramadana ya shige an kwance ni kuma shi kenan kala sai annabi ya ce masa lima tamna'u min al-jihad to dan da kake hana su fita yaki ko ko duk kokari ma kala yace domin ku ba ku fi kaidin da afan fita ni ma sai nan ma sai a ta ni cikin kukuni malan yarju an jihad muddin ba su da daga ciki ba daga yaki kala sai manzo Allah ya ce masa lima tamna'u ummati dan ne kake hana al'umma ta nuna sadaka daga sadaka mutum ya yi ya fitar da sadaka ya biya kasa ala uj'alu fi qidrin domin da sun fitar da sadaka za su sai a sa ni cikin tanderu mahmum mai sa'afi hatta amna wato hatta la amna ugu min sadaka hakan hana su sadaka din nan sai a mai da ni gurasa yanzu yanzu fa akaba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kama shi wa katabahu ya daure shi wa rafa'ahu manzalla ya ɗaure shi fi ihda suwarin masjid a ɗaya daga cikin ginshikan masallacinsa manzalla ya ɗaure shi kama da daddare ne sai ake wannan manzalla ya ɗaure shi a jikin ginshikin masallaci ala manzalla sallallahu alaihi wasallam inna yace innahu yatrukuhu manzalla ya niyya zai bar shi hatta ya subiha har ya waye gari wa yajma'an nasu mutane su haɗu kullum yanzuruna ilayhi su ganshi بعد ذلك وعاك تذكر فيما الله الله يتنا قول سليمان فقن النبي سليمان وعمي ملكا لا ينبغي لأحد الله كباني ملكي دبا كبا ونبانا با كباني ملكي أكن شيطانون دينك أزوتر دسو ونبانا كأبا شئر من نسي أن الذي يقول إني حكا كمان يأي قول سليمان tun da dai wannan addu'a ta Sulaiman shi an bawa Sulaiman wannan wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ya ce ka ji kaga kunya annabawa yi annabi ya ji kunya Sulaiman saboda wannan addu'a Sulaiman ke bari a ban masa ta Suleimani da kuma so yau kuma Muhammadu kuma ɗan gonar kama an shigo kuma an so makama shekaru ma da Suleimani yake aure yi za a sai annabi ya kunya ya ban masa to shi manzo Allah ai yana da wanda ya fi wannan idan annabi Suleiman yana kama shekaru yana kama aljanu aljanu ne rinjina su kuma manzo Allah mala'iku ne rinjina su sallallahu alaihi wa mala'iku ne da da mala'iku zama da zakar shi anu zama da naka an baka wani zaka zaba sai sai nan annabi dan ya bar shaytani ba bai koyar ba mala'iku ne da jinnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ta'addaba sai manzon Allah ya ladabi rasul sallallahu alaihi wa sallam Sulaiman tare da abokin sa Sulaiman fa atlaka tarahu sai ka ki iblis kan mu dinga rawai zuwa annabi ma aya ya so da azzami sallallahu alaihi wa sallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim to kaji dai wato fassara a'udhu billahi minash shaitanir rajim da kuma girmanta to sai a rike a'udhu billahi minash shaitanir rajim nan kwarai kuma kaji Abdullahi bin Mas'ud ya ce a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim da manzo Allah ya ce a'a ko ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim ita jibril ya karantar da ni shi kuwa alawil mahfuz ya dauko ta shi ko alawil mahfuz alqalami ne ya rubuta masa shi ko alqalami daga Allah ya karbo tabaraka wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim البسملة bismillah ikalabu malamai sun yi saɓani cikin bismillah fiya cikin ta ikilaban saɓani kasiran mai yawa alhiya ita bismillah ayatun min al-fatiha ce aya ce ta fatiha ne ita bismillah aya fatiha ce ne ne ayatun min al-fatiha ce aya fatiha ce ne aw ayatun ko ko ita bismillah aya ce min kullu suratin ta kowace sura aya fatiha ce ayar bakara ce ayar ali imrana ce ayar nisa'i ce ayar ayar ayar surorin nan ɗari da goma sha hudu din nan wai haka ne ne ne ne ko ya aka soma aw ayatu ko ko ita bismillah aya ce min alqur'ani fakat wata aya ce guda ɗaya a cikin qur'ani kawai cikin surat naml ne ko ko ko ba'dhum ba'alin malamai qalu suka ce innaha juzu ayatin ai ba aya bace ba ma yankin aya ce إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم دعاء غدا كنا kaga an kace innahu min sulaiman wa innahu kayanke rajin aya kenan bismillahir rahmanir rahim rajin aya wai suka ce ai ba aya bace ma rajin aya min alquran da qur'ani innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim wa laysa ayatan fil qur'ani suka ce ba aya ce ta qur'ani ba wa laysa ayatan fil fatihati ba aya ce ta fatiha ba ولا سيما بل ما أتي في غير الفاتحة أو من فاتحة ومنه أما akwai daga cikin malamai wanda wannan kusan shine ra'ayin dukkan malamai mu ma akai Afirka nan muka duk gaba gida kuma Imam Shafi'i yana kan wannan kuma Al-Bayt duk sun taro ma kan wannan wa ala ra'asi Shafi'i Shafi'i yana kan wannan man qala akwai daga cikin malamai wanda yace inna ayatul fatiha bismillah ayatul fatiha shi a wajen tafi ka karanta fatiha ba su jumla ba karanta fatiha ba ka yanke masa aya guda daya kuma in kai sallah ka fara daga alhamdulillah rabbil alamin kai a wajen shafi ka ce bismillah rahman ba ka da sallah a wajen wajen shafi shi ya ce yace ita bismillah aya ce ta fatiha to ko wannan kuma faɗi ba shine mai karfi ba jama'a kowa in zai yi sallah kowannen mu da in zai yi sallah ya dinga fara da bismillah kan mu dinga fara sallah da alhamdulillah rabbil alamin wajen shafi'i ba sallah ba mu dinga fara sallah da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wajen shafi'i fa ba ka sallah ba saboda yanda ruwaya ta zo kuma sabi to walaysa ayatan ba aya ce min al-fatiha daga fatiha man qala inna ayatin fil fatiha wa minhu daga cikin su wannan kudu mai cewa inna ita bismillah laysa ayatan fil fatiha walakin ubtuji biha an fara fatiha da ita ne kamar yadda aka fara kowace sura da ita yanzu za ka fara kowace sura sai ka ce ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim alif lam bismillahir rahmanir rahim allahu la ilaha alif lam bismillahir rahmanir rahim kaza kaza kowace sura za ka ga ta bude da bismillahir rahmanir rahim wa'annan suka ce ai ita bismillah aya ce akan kowace sura walakin hukuntu bi abiha an fara da ita wal hujjatu hujjar annal basmalata cewa bismillah min al-fatiha ta fatiha ce kaunuha kasancewarta kad wujidat an same ta maktubatan rubuce fil mushafi al-qur'ani bi rasmil qur'an da rubutun qur'ani wa ma laysa min al-qur'ani ai kaga da ba qur'ani bace da ba za a same ta a rubuta da shi ba la yajuzu katbuhu da bi halatta rubuta shi ba bi rasmil qur'an da rasmin qur'ani wa hiya ita bismillah wujidat maktubatan an same ta kuma rubuce a lara'atu kulli surat wannan tun daga sahabbai su kuma aka karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan sura sai an rubuta bismillah dukkan sura sai an rubuta bismillah dukkan sura maktubata a lara'atu kulli surati haza wannan a kawa hujjatu shine ka karfa hujja anna ta ita bismillah ayatu ayatu fil fatiha a cikin fatiha wa ayatun bismillah ayatu fi kulli surati cikin kowace sura to anan duk wanda zai fara wata sura ba sai ya karanta bismillah bayan in za ka yi fatiha tun da ita ma sura ce suratul fatiha sai ka yi bismillah in za ka karanta bakara sai ka yi bismillah in za ka karanta ali imran sai ka yi bismillah in za ka karanta an za ka karanta an za ka karanta sai ka sai ka yi bismillah da za su sai ga wai wuce dan ma dubatan aqwa hujjata annaha ayatin bil fatiha wa ayatin fi kulli surati wa qad warada ya zo an rasul sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa ma kuntu arifu ni ban zamo ina sanin ba intiha a suratin jibril ya gama karantar da ni wannan sura wacce da a suratin yanzu kuma sabo sura za a fara illa bi bismillahir rahmanir rahim kina jin jibril ya zo ya ce bismillahir rahmanir rahim to sai in gane yanzu jibril ya tsara wannan sura yanzu kuma wata sabo sura jibril zai kaga she bismillahir rahmanir rahim kan kowace sabuwar sura sai an tura bismillahir rahmanir inda ra'atu kulli suratin kan kowace sura ya qulu jibrilu sai jibril ya ce bismillahir rahmanir rahim hay arifu rasulu sai manzo Allah ya san anna hadhihi wannan hiya bidayatu surati shine fara fara sura wal muddatu thaniyatu hujja ta biyu cewa bismillah aya ce ta fatiha aya ce ta kowace sura annal basmalata cewa bismillah ibtida'u fara yin wani lamari ne bismillah da sunan Allah tabaraka wa ta'ala yin bismillah fara lamari ne da sunan Allah wallahu tabaraka wa ta'ala Allah ko mai jiwa daukaka amara anbiya'ahu ya hori annabawan kama kafin mu Allah rasulu tun gabanin ma'aikin mu ma sallallahu alaihi wa sallama an yabda ubi bismillah duk abin da annaba za su fara da bismillah fi kulli umuri cikin duk lamarin su qala nuhu kaga sai ka ji nuhu yana cewa bismillah da sunan Allah ne mujire ha tafiyar jirgin ruwan nan na hawa murfiha da kafewar jirgin ruwan da tafiyar tafiyar jirgin ruwan da bismillah yake tafiya jirgin ruwan da bismillah yake tsaya bismillah ya tafi bismillah ya tsaya kaga nuhu ma yana yin bismillah kenan wa qala sulaiman annabi sulaiman ma yayi bismillah yace innahu min sulaiman innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya kafi girman kai a gare ni والنبي صلى الله عليه وسلم أمام لجاء دعمت الله سوى كل ba. an tsora masa cikin Qur'ani a cikin Qur'ani bi an yaktabiya ya koyi bi jami'il anbiya da dukkan annabawa Allah yake fa bi hudehu muku tabi ayi koyi da shiryan su to da ashe shi ma dole ne ashe ma'ana duk abin da manzo Allah zai ya fara da bismillahir rahmanir rahim to ya fara da bismillahir rahmanir fa wajaba alayhi sai wajaba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi an yaktabiya ya fara bil basmala da bismillah kama kama btada'u biha qablahu kamar yadda annabawa suka fara da ita kafin sa wa hadha wannan yujibu alayhi basmala ya wajabta mai yin bismillah wa yujibu ha alaina mu ma wannan ya wajabta duk abin da zamu fara mu fara da bismillah in na hannu mu ittabi'u sabila Allah yake mu ko mu bi annabi shi ya bi duka annaba mu ko mu bi shi fa bi hudehu mu kutabi sai kai koyi da su da hukunta hukunta mu kuma ittabi'u ku bi shi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ashe wajibun alayhi wajibi ne gare shi an yadda ba a man qablahu ya wanda yake kafin sa min al-anbiya daga annabawa na hannu mu ma wajibun wajibi ne alaina a gare mu an nattabi abu mu bi shi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam idan yayin nan ya duba ala nabi ya wajaba ga annabi an yartaji abin basmala duk abin da zai fara balle ya fara karatu sai ya fara da bismillah sallallahu alaihi wasallam wata duba alaina mu kuma ya wajaba a gare mu na hannu taba'an bi lahu gare sallallahu alaihi wasallam wasu ila rasul an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an al-basmala daga bismillah fa qala sai manzo Allah yake ismun ita bismillah suna ce min asma'illah daga sunayen Allah walaysa bainahu wa bainal ism al-azam ba wani abu tsakaninsa da ism al-azam din nan da manzo Allah yake kama dan al-kabir wa badna illa ma baina bayadul aini shi abin da yake tsakanin farin ido da bakin ido yanzu za ka iya rage tsakanin farin ido da bakin ido ka ce ga gafin da yake tsakanin su a ji malam ana haɗe in dai kana karanta bismillah kana karanta ismail azim kawai ka kudurce haka tunda wanda Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ibtada alquran Allah ya fara qur'anin nan bi harfin ba'i da harafin ba bismillah litawadu'ihi saboda kankan da kan ba duk wannan na ga yayi kankan da kai kwarai saboda kankan da kansa wa zullatihi da kankan da kansa wa maskanati da talautansa zuwa ga Allah lam yatarafa da daga kai da kan alif kamar alif alif ka aya ga shi ke shi gaba sai zo karkashin sa sai na dabi sai Allah tabaraka wa ta'ala wannan hikima ce mai karfi mutum ya san dai dan kai kankan da kai baka zama wulakantacce ba kamar yadda muka faɗa karatukan jiya ne ko shekaran jiya kowane ɗan adam akwai igiya biyu a wuyansa igiya ɗaya tana hannun mala'ikun ƙasa igiya ɗaya tana hannun mala'ikun sama in yi girma sai ce Allah ce da mala'ikun ƙasa ku ja min shi ƙasa mu gani sai su bunzo ka su kai rasa dai in kai dan kanka ka ji Allah ce da na sama ku ja min shi sama wannan na ana tare a ja min shi sama to ba ta yi dan kanka kai ga Allah ismullahi bismillahi da suna Allah ismullahi Allah wannan suna na Allah mushtaqqun an tsago shi ne da suke bismillah illa an tsago shi ne mina sumui bismi da sunan da sunan Allah ila an tsago shi ne mina sumui daga ɗaukaka wato al'azamatu wa rifatu girman Allah da buwayansa shine ma'ana girman Allah da buwayansa au mina simati ko daga alama li'anna al-isma domin suna yasmu yana ɗaukaka ma a musamman tare da abin ambatansa auli isma ko ka suna alamatu alama ta da musamman da an cewa ne sai ka gano alama ta sabo ko kuwa wannan nan duk girman ka to girman sunan kenan in sarki ne sunan ma mai daraja ne kenan in to kila daga ɗaukaka ne kila kuma daga sifa ne wal aqabu amma abin da yafi inganci annahu shi sunan Allah din nan mushtaqun abin tsagowa ne min sumuni daga girman Allah da buwayansa ba wai daga sifa bane kali haza sabida haka ne ita laba ahlus sunnati ahlus sunnati suka sabani wal mu'tazilah da mu'tazilawa ala asma'illahi tabaraka wa ta'ala akan sunayen Allah hal hiya shi sunayen Allah nan a alamun am alamatu shi sunayen Allah alami ne haka kawai aka sakan ma Allah ya sakan ma kansa ba don wai sun nuna wani abu na haka ko a'a Allah kenan wai alami ne alami ne Allah ke yanzu an ce misali an ce Kaduna kana jiran ka ji fasarar kallon ina aka ce kenan garin Kaduna shi kenan an ce Kaduna garin Kaduna aka ce ba kana ne gaji wani fasarar ta da za a to kadan nan ba shi duk suna wannan shi ne da an ce Kaduna zai garin kawai kaji to wai da an ce Allah to Allah ta ji tabaraka wa ta'ala da zatinsa da sifarsa da kowa nasa ko ko a suna ne da yanna ko dan an bauta mar ko wanda ake bautawa ko kaza kaza to ahlus sunnah suka ce wannan suna ne mujarradi kai aka Allah ya kama kansa azalan wa abada ba wai wani alama ce ko wani abu ba a'a ai zatin da sun ji Allah Allah suka ji da zatinsa da komai suka ji su kuwa mutum suka ce a'a da su ba ce dalili ne sai da ma ya faru da kan azalan ba shi da sunaye sai daga baya kuma suna suka samu to a'udhu wannan da ya fama ya basu ya dan musu ba Allah tabaraka wa ta'ala tilan da ya zama Allah suna yanzu suna tare da shi tabaraka wa ta'ala shi ne ma duka baki da ahlus sunnati su ahlus sunnati ya ake biduna suna kudin cewa anna asma Allah sunayen Allah a alamun alami ne la alamatun ba alama ba wal mutazilatu mutazila ya ake suna kudin cewa anna asma Allah sunayen Allah alamatun alama ce kasa ya ake biduna su suke gudu cewa annan laha cewa ubangiji azalan a cikin can azallai ta da hutun wai ba shi da suna gungurin kai haka yi shaba'i da suna da ba ka wata ala azan Allah wannan Allah ta'ala Allah an zalika uluwan kabira wai ba shi da suna wato cikin can azal inna ma kalakal kalaka ya halitta halitta ne ta sammahu bi asma'i sai suka ambace shi da sunaye kawai bi asma'i wa hada mardudu wannan abin da ne ka abin irin wannan magana inda ahlus sunnati bal bari dai asma'ullahi suna Allah tabaraka wa ta'ala qadimatun da kaddu ne da dadewa Allah ba su da farko ba su da farko tabaraka wa ta'ala qadimai ne da gidamin Allah lam yazalillahu Allah bai taba gushewa tabaraka muttasuwan da santuwa bi jami'i sifati duk sifofinsa wa musamman abun ambato ne bi jami asma'i da duk sunayensa min al-azali tun daga azal ila al-abad har zuwa abada wa tabaraka wa ta'ala wal asma'u sunaye fiya asma'u zatin akwai sunayen zati wa asma'u sifati akwai sunayen sifofi wa asma'u af'alin akwai sunayen ayyuka wa kulluha dukkanta fi haƙƙin Allah a haƙƙin Allah kadimatun dawwamammiya ce kadima ce azaliyatu sun ta azalce wa fi haƙƙi gairin lahi a haƙƙin wani Allah kuma ƙari a tun haɗuwa a kai zuwan matai zuwan matai al-insan dan adam lahu ismun murtazil akwai sunan da aka saka masa da aka haife shi ma wujudi tun da aka same shi aka saba wani suna a saba Muhammadu ko ko Aliyu ko Abubakar ko Umaru wannan da aka haife shi aka saba wannan suna ba don wai an ga kamar ta ce ta Muhammadu ko ko kamar ta ce ta Abubakar ko kamar ta ce kamar ta ta aka samu wannan suna a sai aka saka masa to wannan suna wannan suna na sani akwai kuma walahu asma'u dan adam yana da wa'in sunaye kuma tsara alaihi faruwa sai a gare shi misal rabbi dari ran da ya gida sai a ce mai gidan nan wane shine mai gidan nan da ba shi da gidan a ce mai gidan nan to mai gidan nan rabbul kabis mai rigan nan da ba shi da gidan ba a ce mai rigan nan ba rabbil kitabu mai littafin nan al'alimi malami malam wani ashairi mawaki wani kullu hadhihi al-asma'u duk wannan suna tsara alaihi faruwa sai a gare shi amma Allah tabaraka wa ta'ala amma Allah فليس هكذا هكا الله يجب تبارك وتعالى بل هو مصمم الله أبو الأنبتون بجميع أسماء إذا تسكنا ينسى أظلا إن كان يكومي تبارك وتعالى كن أظل حتى إجد والنسيرة ومتصدون ليسفنتوا عن الجميع أسماء إذا تسكوا بنسى أظلا كن أظل وهذا وانا حكواء شين ما في كرز ما يرجوه الآرف أبن ذا آرف مثلا الله يجب أونا في جانب الحكي أجانب الله تبارك وتعالى حيث ta inda sammanarsa wa Allah ya ambaci kansa ar-rahmanu mai rahama ar-rahimu mai jin kai Allah al-karimu mai karamci al-gafura mai gafara al-afuwa Allah mai afuwa al-mudi mai bayarwa wannan ba tun ba a samu wanda za a ji kan nasa ba tun ba a samu wanda za a bawa ba tun ba a samu wanda za a alhamshe ba Allah dama haka yake wani yanzu kuma daga wanda yake so ai kana sai a taba shi kawai dama haka Allah yake bai so karewa ba tabaraka wa ta'ala wannan ya sa mu daɗa nutsuwa malam mu rika Allah tabaraka wa ta'ala dan uwa wala wujuda za a samu a gaira hu kawannin sa ya ta ji da ya bukatu zuwa wannan lamma san ma nafsuhu da Allah ya ambaci kansa bi hadhihi al-asma'i da wayannan sunaye wadara al-wujudu halitta kuma ta faru wa hataju suka bukatu ila rahmatihi zuwa rahmatu wa afwi da rangamansa wa karami da karancinsa hadha yuqawwi raja'ahum wannan zai karfafa wato kaunarsu cewa Allah zai ji kansu Allah zai rahama a gare su bismillahir rahmanir rahim ma'anarta a qara'u kamar yanzu za karatu in ka ce bismillah ma'anarta ta ce a ƙara'u wai zan yi karatu bismillah da sunan Allah da sunan Allah tabaraka wa ta'ala au idan mu da yawa ne muka zauna za mu karatu muka ce bismillah ma'anarta na ƙara'u za mu karatu bismillah da sunan Allah al-insanu dan adam yamtaji fi kulli shay'in yana fara cikin kowane abu bismillah da sunan Allah wal fi'lu aiki ma'arufun sananne ne ma'azufun amma an shafe shi ai dama da ka ce bismillah ma'ana zan yi aiki kaza ne ai an san da aiki ko amma mahzubin sai aka dace shi ba a faɗi aikin ba amma ko baka faɗe shi ba dai zamirin yana da ma'ana za ka yi aiki kaza idan da mun zauna za mu fara karatu bismillah ma'ana zan fara karatun nan bismillah da sunan Allah idan kana ala mazhabul basarina idan akan mazhaban mutanen busra ne yuqaddiru fi'lan sai ako kaddara aiki ma'ana zan fara wannan aikin bismillah wa idza kana ala mazhabul kufi nan abu sa mazhabul kufa ne kadir isman sai a kaddara sunansa ai zan fara kaza bismillah ala kulli hal al muta'alliqu mahzufun ko sunan ne ko aikin daidai abin da ya rataye da wannan kalma an shafe shi wa kullu amilin duk mai aiki yukaddaru ana gwadawa cewa ma yunasibu amal abin da yake dacewa da aikinsa na'anu al'ana kaga mu yanzu na qara'u muna karatu ma'ana na qara'u bismillah muna karantawa bismillah da sunan Allah hmm muta'alliqun basmalati ratayar basmala na ana na qara'u muna karantawa bismillah na'anu jama'atan mu jama'a na qara'u bismillah idza kunta hada kan ka kada ne a qara'u bismillah ina karantawa bismillah idan kunta ka akulu in za ka ci akulu bismillah idan kunta ka albasu in za ka daura ma albasu bismillah ashrabu idan za ka sha bismillah arkabu in za ka hau bismillah المقدر يناسب العمل أم لا قدر يا ذات الأيكن الذي عمل القائد والذي أيكن يك أيك هذا الشيء نقرأ لا مكرنتا بسم الله بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لخاتم لما سبق أنا أصول الحق الحق هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المنزل العظيم سبحان ربك وتعالى الحمد لله رب العالمين أتي على صلاة الفاتح